العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لشدة وتن جماد الأولى hijiran manzon Allah alaihi abdalus salatu wa taslim dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da nawa goma goma ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi in ba ku manta ba ma za ba da maut menene abin da zai faru bayan an mutu kuma bayani ya tafi da dama mun ji abubuwa waɗanda za su faru bayan an mutu kuma mun gano lalle muna da babban aiki wannan ya sa har muka tafi muka kai ga babin shafa'a wajen ceto lalle wasu ba za su tsira ba sai an ce kai kowa ma sai ya shiga cikin ceto sai dai ceton ya bambanta da kowa wanda zai samu amma a shafa'atul uzma wadda za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aka bayyana mana ran nan da matsayin al-maqamul mahmud wannan kowa zai amfana da wannan har annabawa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Allah ya ba darajar da babu wanda yake da wannan daraja kuma za ku ga ƙarin bayani a cikin abin da za mu karanta yau jiya mun yi magana ne akan yanda annabawa za su ceto shafa'atul anbiya ko cikin muka kwana yanda su ma annabawa suke ceto kuma akan je wurin da su ma abin ya fi ƙarfinsu dole sai an je wajen manzon Allah alaihi abdul salatu wa taslim wanda Allah shi ya ma wannan alƙawarin babban matsayi sannan za a shiga gaban Allah a faɗi a yi sujada kamar yadda muka yi magana jiya cewa annabi zai zo jibrilu ya tafi da shi ya kai shi wani wuri ya shiga a kwankwasa ya shiga ya faɗi ya sujada wanda wannan faduwa duk kowace in yayi sai ya tsaya kaman gwargwadon yadda ake yin sallar juma'a a gama sannan ya ƙara mai da goshin shi ƙasa ya ƙara ɗagawa sannan ya ƙara mai da goshin shi ƙasa bayan an ce mai ka roƙi abin da kake so a baka nemi ceto a baka zai ƙara mai da goshin shi ƙasa a na uku sannan jibrilu zai daddafe shi wajen kafafin shi yana cewa tsaya wannan shi ne abin da muka karanta jiya to daga nan za mu dora domin wannan babin yana da matuƙar tsawo kuma yana da matuƙar tada hankali matuƙa gashi nan an huzaifa to ne an huzaifa wa bi huraira radiyallahu anhuma qala wannan an ruwaito shi daga huzaifa tul yaman kun san shi sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi yake ba sirrin sa wannan shine shugaban tsare sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi huraira shi ma an san shi kowane ne dukkan su waɗannan jigajigan bayan Allah ne qala su gaba ɗaya suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane gaba ɗaya a nan kiyama kenan ويقوم المؤمنين ويقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة مؤمنين za su tsayu suna nan har a matso da aljanna kusa da su shine tuzlafu lahumul janna a matso wa uzlifatil jannatu lil muttaqin haka za a yi ranar nan za a kusanto da aljanna ga masu jin tsoron Allah wa burrizatil jahimu lil ghawi sannan ita kuma wuta za a baje ta ga masu ga yan tawaye ga ta nan za su gani saboda haka kowa in ya ga wutan nan daga nan zai faɗi amma kuma ba yadda za a yi waɗanda aka hukunta masa su ɗan wuta ne ba yadda za su ce sun shiga cikin wutan nan kamar yadda mun sha karantawa haka za a zo filin kiyama an gama kowa ya san matsayinsa a ware a ce osho dama a cikin suratul ta aka yi wan tazul yawma ayyuhal mujrimun masu laifi kawai gaba ɗayan an gama taruwa ta za a yi tazu ware kawai da kansu za su ware kowa in shi mai laifin ne ya sani da kanshi zai ware koma cikin masu laifi ba zai yi ya shiga cikin wasu ya ce shi mutumin kirki ba ne abadan ko a nan duniya na sha baku misali sojoji manya-manyan nan kwamandan ya tashi ya ce masu ran kaza su ware su dawo nan sannan a ga mai igiya ɗaya ya je ya shiga cikin majors zai gane bai da wayo ko ran nan ba zai ma fara ba ko biyan wake ya sha ba zai yi ba dama ma ba zai sha biyan waken barar da za a yi wannan taron balle har ya kuskure ya tashi ya shiga inda ba sai ya shiga ba to balle lahira sannan a zo a ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah ku tattaro waɗanda suka yi ba daidai ba suka yi zalunci da su da abokan yin su nan ba mata ne azwaji ba abokan aiki ne in mata ne mazan su in maza ne matan su abokan aiki jinsin su da suka haɗu suka yi ma Allah tawaye to ku tattara su ga gaba ɗaya yanzu ku tara su da abin da suke bauta wanda ba Allah ba faduhum ila siratil jahim ku nuna masu hanyar wuta ku ce ga sanan kai ku kama tafiya haka za su bi ba wanda ya isa ya ce ba za a ba an kama hanya kowa na tafiya sannan Allah ya ce wa kifuhum ku tsaida su yanzu ku tare mana su innahum mas'uluna bari mu tambaye su bari a masu tambaya malakum la tanasaru me yasa ba za ku nemi taimakon wani ya ce kada ku je wuta ba ku kira wani wanda zai ce da aka ce ku je wuta shi ya ce kan ku je ku kira shi ko wane ne shi kaga babu ko sai ce bal humul yawma mustaslimun yau mi kauya suke duk abin da aka sa su ba gardama yau sun ga kowa ya ga haza so da kan gardama da jayayya da musu da a ce a yi mutum ya ce ba zai yi ba duk a nan ne doron duniya radda mutum ya riga ya shiga kabari wallahi sai yadda aka yi da shi awwalu ma yadkhulu al-insanu al-qabr shi yasa Usman bin Affan yace al-qabru awwalu manazil min manazil al-akhirah kama qala Rasulullah kabari shine masaukin farko na masaukin lahira wanda ya riga shiga kabari magana ta kare wai maganan a ce wai ga wani abu ya ce a'a ko ya musu duk anan ne ake da wannan dama ce mutum yayi ya ce ba zai yi ba sai Allah ya ce yayi ya ce ba zai yi ba bari ya ce sai yayi ko ma har ya kwako wata magana yi babba wadda ba ta ma faɗo duk anan ne ake da wannan dama amma ranar lahira bayan mutum ya riga ya ga abu zahiri ba maganan musu ba maganan gardama sai yadda aka yi da mutum kawai ranar nan ta sarrufi ta harruki duk wani motsi ko wani abu da mutum zai iya yi to yana iya yin sa ne kawai yanzu a nan amma wallahi ranar da aka riga shiga kabari to la haula wala quwwata illa billah babu wani magana sai yadda aka yi da mutum to balle kuma an tashi filin kiyama sannan mutum duk abin da yake takama da shi an kwace mutum yana takama da mulki ba mulki yana takama da duk wani abu da ya bari duk wani abu da yake da shi hasali ma dai mutum tun da ya tashi haihuwan mamansa yadda ya zo nan gidan ya tashi a haka ga ba takalmi ga ba riga ga ba komi a hannun mutum nan mun karanta buhuman zai tashi buhuman shine ko leda leda ta ruwa ba kuma zai rike ba buhuman la shay a fi yadihi aw fi fi ayi shay ba komi ba wani abu da mutum zai rike haka zai tashi buhuman to nan nan mutum kanshi ta kanshi kawai yake kowa nafsi nafsi ta kanshi tunda dai ga annabawa nan kowa ya masa magana ya ce kai abun nan ya fi karfi na kamar yadda gashi nan muna gani saboda haka mutane in sun taru fayatuna adam za su zo wurin annabi adam fayakuluna ya abana su ce ya babanmu asali kai ne babanmu istaftah lana aljanna ka nemi a buɗe mana aljanna fayaqulu wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'ati abikum adam to akwai abin da ya fitar da ku aljannan in ba kuskuren babanku ba annabi adam ai babanku ne maku kuskure ma da kuka zo nan gidan nan wurin ma to tun da baban ku ya kuskure kuka fita daga gidan kuma shi zai je ce a dawo ai shi ma yanzu yana neman yadda za a yi ne ai lastu bi sahibi zalika yace yau ba ni ne mai wannan matsayin ba in je in yi magana a ta ku alƙi na abin ya fi karmi na ni ma ina jin yadda za a yi izhabu ila bani ila ibni ibrahim khalilullah ku tafi zuwa ga ɗana annabi ibrahim wanda shine khalilullah ku je ku yi masa magana qala fa yaqulu ibrahim sai shi ma annabi ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalika ni ma wannan matsayin yau ya fi karfi na na ma kuntu qalilan min wara wara ya ce ni khalil ne can baya baya an yi wani yanzu wanda ya wuce ni kenan a yi da ne nike haka da ne nike khalil yanzu ko a wuya ba ce imadu ila musa alladhi kallamahu allah tak- taklima sai dai akai a nuna maku hanya ku tafi wajen annabi musa ku je wurin shi shine wanda suka yi magana da shi da allah baki da baki suka rika magana fa ya tuna musa sai su zo wajen annabi musa fa ya qulu lastu bi sahibi za- lastu bi sahibi zalika ba ni ne mai wannan matsayin ba idhabu ila isa kalimatullahi wa ruhihi ku zo ku je wajen annabi isa shi ne wanda shi ma maganar allah ne kuma allah ya yi shi da wani rai na musamman ku zo ku je wurinsa shi ma fa yaqulu isa sai isa shi ma a je wurinsa kenan fa yaqulu lastu bi sahibi bi sahibi zalika ba ni ne mai wannan matsayin ba ni ma abin ya wuce ne ba ni da kai iko fa ya tuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam mutane su ɗunguma su zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa ya komo nan take manzon Allah sai ya tashi wani wurin har sai da ya ce ana ahlan biha ni ne na cancanci wannan ni aka ba wannan matsayi wa yu'zanu lahu shi ma sai a bashi izini manzon Allah ku duba sai an bashi izini duk muna so ne ku rika kallon wannan latsafan saboda ku daina bin maganganu kwashe-kwashe ka ji kwashe-kwashen maganganu ka riga ka san wannan ba sai dai kawai ka ji ba in ka tashi ka wurgar da ita nan wurin in ma ka ji ta dame ka ka tashi kafin a gama ka bar wurin wa tawassal al amana war rahim wa tursal al amana war rahim daga nan ne kuwa amana za ta taso ita ko amana za ta zo da kuma sada zumunta saboda haka waɗannan abun masu ƙarfi ne za ku ga magabata na na kalli wani a wannan duk da na ba zan iya maimaita ba amma dai lafafar da ke ciki an yi magana aka ce wani daga cikin magabata ba da nan abun a dunkule dai na ɗauko shi larabci zai cinye wannan lokaci yana da tsawo amma dai an ruwaito wani tabi'i tabi'in nan yana da kuɗi mai kuɗi ne sosai bi ma'anar kalima sai kuma ya auri mata ita ma matan nan mai kuɗi ce ta taso daga gidan wadata sosai ana nan ana nan yadda duniya ta saba sai ya kwashi dukiyar shi ya tafi kasuwanci aka samu ko abokansa abokansa suka yaudare shi suka sabule mai dukiyar nan gaba da ya dawo da komi ya dawo gida yana bakin ciki akan ya rasa dukiyarsa matar shi ma tana bakin cikin wannan kuma yana bakin cikin akan yanzu matar shi ta rasa abin da take samu da daga inda ta fito to ita kuma Allah ya taimake ta ta fito daga gidan bayan tana da wadatar ta kuma gidan da ta fito gida ne tsarkakakken gida wato suna gamsuwa da kadan in an ba su kadan su gode aka fara zama a haka aka fara zama a haka kullum yana jin tausayin matan nan sai hankalin shi ya tashi ya kalle ta rannan ya zauna da ita ya ce mata kalma ce mai nauyi in furta da bakina in faɗi kalmar saki in wurga miki in ce ni na sake ki ba zan iya ba saboda karamcin ki ya ce amma dai abinda nake so ki yi ki koma gidanku idan kika je gidanku iyayenki suka tambaye ki me yasa kika dawo gida dan Allah ki daure kakki ce masu dukiya ta ce ta ƙare ce masu hali na ne ya canza ce wani hali ne na bullo da shi yanzu wanda baki san shi ba mummunan hali ya ce saboda mutane a yau sun fi girmama mai mummunan hali akan wanda yake bai da kokobo yana da hali mai kyau sau da haka kawai ki ce masu hali na ne ya canza ba za su ji haushi ba amma in kika ce kuɗi ne suka ƙare ka da wa da ka yi gaya wata idan ko da za ta shi bata nufi gidansu ba shi ne nake son ku gane lafafa jayyida da ta tashi sai ta tafi ta je wajen shugaba ta gaya masa ta ce mashi ta je ta ce a kai ta gaban khalifa lokacin khalifa na banu umayya shine akan abun nan tana zuwa mace ce mai kwakwalwa da ta je kawai ta je ta kwankwasa kofa mai hidima ya fito ta ce ya ce me kike nema ya ke mata ta ce tana so ta ga shugaban ku ne shugaban ku ina so in ga shugaban ku yace ke ko wace ce tace in ka je ka ce mai yar uwarsa ce shi kuma ya san bai da yar uwa bai da wata yar uwa amma duk da haka dai da tace haka sai ya je kuwa khalifa ya ce ma khalifa ga wata mata ta zo tana so ta ganka na tambaye ta amma ta ce yar uwar ka ce yace yar uwa ta ka ce yar uwar shi yace to a ce ta shigo ta shigo shine sai ya tambaye ta yace baiwa Allah marhaba ya saki fuska ya mata fara'a yace ne maki maraba da zuwa ne maki maraba da zuwa yace da Allah baiwa Allah ko ke yar uwata ta wani bangare ne ita ce ni yar uwarka ce ta annabi Adam alaihi salatu wassalam sai ce gaskiya ne aiko wannan zumunta doguwar zumunta ce wadda ta daɗe an yanke ta to yau ni ne farkon mai tsadar da ita ɗau menene bukatar kuna gane magana zumunta ta kawo magana ga kuma wancan latsafa ta ce ni yar uwarka ce ta annabi adam ya ce gaskiya ne to kuwa zumuntan nan da kika zo sadar da ita ta wannan ni ne farkon wannan zumunta ce wadda an yanke ta da nisa to yau ni ko zan sadar da ita sadarwa ta gaske ne ne bukata tunan ne ta ƙara zubo kalmomi duk zan faɗe su ne da dan ba aka ba sai an aiki ta ce to na sani ranka ya daɗe irinka irinka yana da wuya a ce ya san ɗacin talauci sai wahala a ce ya san ɗacin talauci ta ce amma ɗacin talaucin nan yau har ya kai mu bakin kofa ana maganar saki ni da mijina ta ce to shine na zo ni kuma ina roƙonka saboda a taimake ni don saboda ranar da za a haɗu da Allah can wanda kuma duk abin da mutum ya mallaka a lokacin nan ya ƙare shi ko Allah abin da ke wurin shi baya ƙarewa ya ji waɗannan kalmomi ya ce baiwa Allah maimaita maimaita kalmomin nan ta ƙara maimaitawa ya ƙara cewa maimaita ta ƙara maimaitawa so uku kenan ya ƙara cewa maimaita so hudu sai ta ce ayyu halame tabbas ina da yaƙinin ka fahimci abin da nake nufi ka gane menene manufata ya ce to in rika faɗin kalmar roƙo kaskanta ce gare ni ni ko ba na so in kaskanta gaban kowa sai gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shiru sai ya ce to ba fahimta ce ban yi ba daɗin kalmomin ki nike ji kuma wallahi da kin maimaita ta so dubu zan saurari kalmomin ni kuma da sai na baki kowace kalma da kika faɗi sau ɗayan nan sai na baki dirhami dubu saboda daɗin kalmomin da kika faɗi kin tunatar da mu lahira kullum babban magana kowa ne ne mutum in dai zai isa gaskiya ta isa wurin shi a tunatar da shi lahira ba ruwanka ko ya ɗauka ko kada ya ɗauka abin daga Allah ne Allah shi ke shirya da mutane shi ke da makullin zukata in ya ga dama sai ya buɗe ta ta inda baka tunani saboda haka ya ce inda za ki maimaita ta so dubu ni kuma sai na baki dirhami so dubu a kowace kalma da kika faɗi amma yanzu da kika faɗi haka ta ɗaya an baki bayi goma ta biyu an baki maza kenan na biyu an baki ‘yan mata bayi goma na uku an baki raƙuma guda goma to sauran za mu baki awaki daidai yadda kike so za mu ce awaki da tumaki ki je ki ɗiba daidai yadda kike so ya ce to zan baki kuɗi kuma sama da yadda kike so ma zan baki kuɗi sama da yadda kike tunani kike so ya ce ba komi ya sa ba yawmin talaq wannan maganar da kika faɗi na ran da za mu haɗu da Allah kuma li'anna ma inda na yanfat wa ma inda Allah ba saboda haka saboda haka zan baki wannan to auna malam sani aka ji kisa to aka wasu waye Allah zage to ya ka gani amma shi kuma shugaban kalle shi wanda ka gani ya ka ga shugaban nan to yawwa malam sani to auna da kuma zamanin yau to waɗannan bayan fa duk an yi su a doron ƙasa kuma suna kwana kuka don yadda za su haɗu da Allah yaya yau ran nan muka karanta nan muka yi magana Umar ɗan Abdulaziz Umar ɗan Abdulaziz da aka samu dukiya aka samu dukiya aka rasa yadda za a yi da ita aka ce a gyaran gari aka gyaran gari aka gama ko yana dukiya na nan ya ce a biya ma masu bashi bashi aka biya kuɗi na nan ya ce waɗanda ba su da aure suna da buƙatar aure a yi masu aka yi kuɗi na nan ya ce a koma waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke biyan jizya a sassauta masu wanda suka tsufa a ɗauke masu ma ba sai sun biya ba dukiya na nan sai ya ce to yanzu me ya rage mana ya ce yanzu a je a sayi hatsi a sayi abinci a kai cikin daji a zuzzuba ko ina saboda dabbobin cikin daji da tsuntsaye su ma su ci abinci ba sai sun yi wahala neman abinci ba saboda su gane Allah ya ba mu arziki mun koyi sun kwasa ya kake gani ko ta yi yawa da bara da bana da bara wacan da duk ko cewa aka yi an mana ruwan zinari in dai a Najeriya ne wallahi wasu ba za su san an yi shi ba ko za a sani kowa zai sani a ruwan zinari a ce ma an yi ruwan zinari a najeriya dai a ruwan zinari ina tabbatar ma wani talaka haka dai zai ga ba zai ga canji ba na to to da aka mu kan to muna ba mutane duka suka zama ɗaya ba akwai wata wasu wasu bayan Allah wasu masu tausayi watakila kuma wani shi ba kamata faduwa da shi ba ne amma yana da abun nan ba amma dai an azurta mu da arzikin ƙasa kuma an azurta mu da miyagun bayi wanda ba su da tosai kawai suka sani sai dai wanda Allah ya zaɓa daga cikinsu ba a yin jam'i illa man rahimahumullah sai wanda Allah ya zaɓe su akwai wanda in Allah ya haɗa ka da shi sai ka yi burin ina ma da mutanen nan an samu irin su guda kaza da ka za ga canji amma wani mugun kuma in ka gan shi za ka ce to wannan in suka kai su uku to gaskiya sai dai a sallama ma Allah rikon kasan duk da dama hannun shi take amma dai zaka ce to wannan su kan waɗannan aka samu irin su guda uku ko biyar to wannan an shiga uku kuma akwai su ko amma ba mu neman su alisu wala zari kada kaga ka cewa ne ne kaga wannan abu ya baci karatu ya baci ai ran ran para dar la buga ko ya bai mu ba yau ba wala zari kale su kawai kale su da su kawai ka kyale su kawai ne wani hadar yau yau mutalaki din nan yau mutalaki kaga yau mutalaki yau Allah yau mutalaki ranan nan mutum zai yi bakin cikin da bai taɓa yin bakin cikin nan ba domin zai ga masifar da inda ya san za ta samu in za a bashi duk duniyar nan ya yadda ya tokalo ta wallahi ba zai yadda ba dan haduwa da Allah ba wasa ba ne ka dai duk girman fa waɗannan bayan Allah da kake gani ka duba fa annabi Adam alaihi salatu wassalam shine fa asalin halitta gaba ɗaya duk shine baban annabawan nan amma yana jin nauyin ya je gaban Allah neman wani alfarma yau saboda laifi ɗaya guda ɗaya tal guda ɗaya cin itaciyar nan wannan cin itaciyar ita ce masifa bayan kuma ya tuba ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin kuma ya tuba din an an shi tuban shi an ce an karba tuban ba an karbi tuban nan amma ba da kai muka karanta dumu salihin ba an karbi tuba aka ce to an karbi tubarka an gafarta ma amma fa sai ka sha wahala dai dalilin wannan abu saboda haka yanzu a fita daga aljanna a sauka ƙasa ga nan da an baka ba noma ba wahala ba komi kana ci lafiya lau to yanzu sauka ƙasa kuma dan a bada wahalar sosai aka sauke shi wata duniya daban aka sauke hawa'u duniya daban su biyu ne a duniya gaba ɗaya ba kowace halitta a duniya ta ɗan adam sai su to su ne asali ba a fi kowa ba sannan ita tana neman shi kuma shi yana neman ta a haɗu ba wanda ya san da za ya zo ya zauna ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka shekara ɗari yana kuka banda shekara ɗari ta tuba ai wannan tuban ba kawai daga hannu ya ce Allahumma gfirli ya ce haka nan ba tuban ya yi ta yi yana kuka yana kuka shekara ɗari inda ya zauna ya ta kuka kan dutse ne har sai da dutsen ya turo nan mun karanta da ma'usali kana so ka je kada wani ya ji shi kuma can wani ya ce ana ka sau nemi da ma'usali in ka karanta shek siddiq min shawi karanta yana nan ciki da ya yi kuka a takaice dai wannan matsalan da sauke shi da kuka da yawo yana kuka yana wahala sai da kai shekara ɗari uku shekara ɗari uku kuka yawo tafiya kuka yawo a takaice dai nan da muka karanta mu ma sai da muka kuka domin kukan shi sai da ya tsirar da ciyawa saboda masifar kuka sannan kukan shi sai da mala'iku suka taya shi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah gafarta ma annabi Adam yayi kuka yayi kuka shekara ɗari uku tuba kuka tuba kuka shekara ɗari uku a cikin shekara dubu ɗin shi sai da aka ɗebe shekara saba'in ɗari uku kuka kawai yake cikin shekara dubu da aka bashi kuka sannan daga ƙarshe aka sa jibrilu ya mai jagoranci ya kai shi inda ka'aba take wannan inda ka'aban nan take nan aka ce ya zauna ya dan huta nan wurin ya zauna lokacin an sauke ka'aba ita ka'aba daga sama aka gina ta mala'iku suka gina ta daga sama Allah ya ba su umarni aka gina ta aka ɗauko ta aka sa mala'iku daga sama suka ɗauko ta suka aje ta nan inda kake ganin ta nan to ita ta asalin ita nake nufi domin da aka yi ruwan tufan bayan an aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai kuma ruwan tufa ne ya shanye har da Ka'aba gaba daya tunda ruwan tufa ne ya rufe duniya ne gaba daya ruwa sama ruwa ƙasa aka rufe duniya gaba daya so da haka sai aka rasa Ka'aba to lokacin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai aka nuna masa wannan kai shi annabi Ibrahim aka nuna masa bayan na aka ce to ga inda za mu yi da a zo ga ta nan a maida su zo shi da ɗan shi su gina ta su gina ta suka yi suka yi mata wannan ginin asalin wannan hijiru isma'il da cikin ka'aba yake haɗa suke da gaba ɗaya lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ba a aiko shi ba sai aka zo za a sake ɗakin ka'aba tsara ginawa gyara abin nan ba ana tarawa larabawa lokacin kowa yana alfahari shi ma ya kawo gudunmawa tun ba musulunci mutane suna duk abu na addini sha'air kowa na son shi ma ya sa na shi kaso a cikin don ya samu albarka saboda haka sai suka zo kowa ya kawo kudin shi kowa ya kawo kudin shi a sake gina ka'aba saboda haka ana ana ta aikin gini sai aka tono wani allo a ƙasa cewa duk wanda ya san dukiyar shi ba ta halal ba ce kada a sanya ta a nan wani domin Allah mai tsarki ne baya karban aiki mai sai mai tsarki saboda haka wanda suka san kudin su da akwai maza suka dade ba abin su to da aka yi ginin sai ya zama na yanzu kuɗin an ɗebe an abin nan kuɗin ba za su isa a gina ta duka ba sai aka ce to tunda abin da aka samu kenan a gina a cire daidai can wurin wajen hijira ismail a gina daidai nan nan ne kuɗin za su isa in allah ya ba da buɗi wata rana aka zo aka ƙara samun kuɗi ne masu kyau sai a ƙara rushewa sai a sake gina ta aslan nan ne ai bayan an gama suka yi rigima wajen ɗora mai da hajarul aswad nabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe rigiman shi ma suka zo suna rigiman to ai ɗauka hajarul aswad a ɗora a wurin nan daraja ce babba to wane ne za a nan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama sun san annabi duk rigima in ya taddata in Allah ya da annabi sai ya raba an kuma kowa ya bi daɗi kowace da suka ce duk mutumin da ya zo ya zo mana sai annabi ya zo annabi ya zo ya shari'a ana rigima wannan kabila su sun kabilu hudu manya manya suna so su daga abin nan ka'aba a sa hajarul aswad sai ya ce masu yanzu za a warware rigima sai shimfiɗa mayafin shi ya ɗauki dutsen ya ɗora a cikin mayafin ya ce ina ne ina shugaban ƙabila kaza suka ce gashi ya ce fito ina shugaban ƙabila kaza suka ce gashi ya ce fito ina shugaban ƙabila kaza ya ce fito suka fito su hudu ya ce ku ɗauka suka ɗaga dutse sama aka kai daidai inda yake ya sa hannun shi kuma ya cire ya maida inda yake suka yi ta murna su taɓa ganin irin wannan hukunci ba kowa ya ɗauka an ji daɗi a gama hukunci to saboda haka sai aka bar ka'aba a haka nan annabi yana ganin ta ya san ba haka ne asalin inda annabi ibrahim ya gina ba amma kuma yanzu mutane suka musulunta kada zo a taba ka'aba wasu su zo masu yarda domin dukkan su ko ba musulman ba suna girmama ka'aba tunda mutum zai kashe ma wani baba a jahiliyan fa za ka ga wanda ya kashe ma baba ka zaburai da makami kana so ka rama in ya ruga ya shiga ka'aba ba za ka shiga kaɗa eh yan sai ya shi sai mun gamu wata za mu gamu ai sai juya ya kyale mutum ba sa shiga cikin ka'aba su taba mutum ko baban su ya kashe saboda ganin girman wurin da suke yi ba a musulunci ba fa suke gaya ba balle yanzu a musulunci ba yadda za a yi su bakka a ka'aba ka je ka yi wani abin da bai kamata ba ko kai dan gidan wane ne ko kai ne sarkin kuɗin duniya ba za su bakka ba to da dama a jahiliya ba su bari ba balle a musulunci shi yasa ka'aba zaka ganta ana ce mata ka'aba musharrafa sharrafa Allah da ganta sai ka rude musamman ko ka ca ganin ta in dai ka shiga ka'aba sanda zaka fara haduwa da sai ka ji kijin ka yayi wani da ka gamu da wurin da tabbas min sha'airillah to da haka annabi ya batta a haka bayan ya batta a haka yace ce ma ummul mu'minina Aisha yace ba dan mutanen ki har yanzu sababbi bane a musulunci da na rusa ka'abar nan na mai da ita asalin yadda annabi ibrahim ya gina ta alaihi salatu wassalam hijiru isma'il ya shiga ciki kenan saboda haka sai bai yi ba har rayuwar shi ta kare bai yi ba to da aka samu khalifofi suka fara tahowa wani ya ji wannan magana sai ya je ya rusa sai ya maida ta yadda take aka sa hijiru isma'il a ciki wasu ba su yadda ba shi kuma da ya tafi suka rusa ta suka maida ta inda take suka ce a zaya annabi ya bar abu a yadda ya bashi sannan wani ya zo ya rusa shi mai da abu aka fara samun matsaloli akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya so ya toshe matsalan lokacin imamu na malik yana raye rahimahullahu ta'ala sai wani khalifan ya aika masa da wasiƙa cewa akwai magana ta rikicin da ake game da ka'aban nan game da ga asalinta ga kuma abin da an kawo wani hadisi an ce annabi ya faɗi wannan magana shin wannan magana sahiha ce ta inganta imam malik ya ce ingantaccen magana ce haka ne amma dai ni a shawara ta a kyala ka'aba nan yadda take yadda manzon Allah ya bata saboda kada ka'aba ta zama wurin wasan sarakuna wannan yazo ya ce mai da can wannan yazo ya balle mai da nan har mutane su daina ganin girman ta wannan yasa sai aka aishi wannan fata aka rubuta ta a cikin tsarin abun nan din na sarakuna shi yasa ba a taba ta aka bar hijiru Isma'il daga waje aka zo nan in Allah ya taimake ka kaje zaka yi tsawafin ka ka gama za ka yi nafila ka samu sarari ka shige cikin wannan hijiru ismail ɗin ka yi sallah nafila raka biyu daidai kake da wanda ya shiga ka'aba ya yi sallah to sai dai fa shiga wani shi ma yanzu aiki ne ja jajir yawwa malam sani gara da ka kara jajir din nan jajir aka yi sosai shiga wurin na yanzu na ba lokacin aiki sai dai in ka je umra kamar irin wannan to wannan umran ma ba ta fi wahala ba tunda ita ga mutanen can ga ka'aban ma nan ai ba za ba riba mutum shiga bai da dai a ce ana lami lafiya ne ka je umra farko ramadan irin kafin a gama goman farko to wannan za ka iya samu watakila kai sa in kai ma wani mujahid ne da kanka saboda za ba ka cewa ga ranar da za ka shiga sai dai kullum ka ce to yanzu bari yau ka tafi sha ɗaya ka je can kai ta matsawa ana tafiya kai dama ba ɗawafi za ka yi ba ranar ana matsawa kana matsawa ana matsawa kana matsawa can ka samu kai wuf in ka je farko yan farko ko shi ma ana samu to a duk lokacin da ba a fara abin nan ba da yawa ai ana ƙara yawa ne su ma suna ƙara tsaurar da doka ana ƙara yawa suna ƙara tsaurar da doka in an je farko farkon aikin haji kafin ai a taru da yawa irin masu tafiya farkon nan kai sa'a za ka samu to ai wasu su ba ma tunanin su kuma ibada ba wani kawai an dauko yi haka nan ko wani labule ne aka yi wurin na gaya maka wani bashi da aka dauko shi kullum shi daidai je jikin ka'aba kawai tsawu ya tsawu ya hoto kuma gashi ya zo ya sa wasu kaya masu kanwa kanwa an rubuta shi ne alhaji usman alhassan daga jama'a local government kaduna state nigeria tun daga nan aka fara rubutu alhaji usman alhassan Kaduna State, na, Kaduna jama'a local government, Kaduna State, Nigeria, da jan rubutu, kan bareren fanci, sai je tsaye jikin kaban ka ɗauko shi hoto. Sai je kawai tsaye jikin kaban ɗauko shi hoto, sai dawo. Sai shi Allah ji wasu wa alaƙon. Daga jama'a local government, Kaduna State of Nigeria, da jan fanci. Wani sani. Wannan ina ruwan shi da waje da da wani shiga Idris Wahid ko aiki ba zai shi yanzu ko ya wuce na ta gari Allah kyauta to zo da kaga daraja annaba wannan ba ƴan ƙarama ba ce kuma darajar manzon Allah daga nan za ka gane tun a jahiliya wato darajar manzon Allah babba ce kafin ma a aiko shi mutanen makka sun san babbar darajarsa amma fa babban abin da ya tafiyar da mu wurin can amana da aka ce ko ma kada mu ɗauke ku daga karatu a tafi yawo da dace za a saki amana ne a wannan lokacin da sada zumunci su tare hanya malam sadi sada zumunci da amana su za a sa su tare hanya duk wanda ya karya amana ko ya ci amana ko ya yanke zumunci to waɗannan za su tare hanya yau su ne masu kwace shi kuma to za ka su tare hanya sai ba wanda zai wuce wurin nan sai wanda ya sadar da mu duk wanda ya yanke mu mu ma sai mun yanke shi yau nan to za ka zai zo sai a faɗa shi musifa ta gama musifa fatakumani jambatai sirat yaminan wa shimalan sai su tsaya a gefen siradi gefen dama da gefen hagu wa yamurru awwalakum kal barqi nan fa kwatin za a zo a yi magana inda kuka ga bai bada sharhin nan nan dauko wani abu to akwai karatun shi dan gaba zai ƙara yin magana kai da ba haka ba sai tsaya ƙara wata magana nan saboda haka sai na farko wanda za su fara tsallakawa Allah ka samu daga cikin su za su wuce kamar yadda ka san walkiya haka za su tsallaka su wuce qala masu ruwaya suka ce qultu sai na ce bi abi anta wa ummi yace babana da mamana su zama fansa gare ka ayyu shay'in kalbara menene kake nufi da zasu kaman walkiyan nan qala alam tarau ila albaraki kayfa yamurru wa yarju fi tarfati ayni ba ku taba kallon walkiya bane ku ga yanda yake wucewa ya dawo cikin kyaftawar ido ku ga yazo yayi walau ba ku taba gani ba suka ce ai kaga sun taba gani to haka wasu za su wuce kuma kamar rarraya sannan wasu su wuce kamar yadda iska ke wucewa kuma kamar tsayir sannan wasu su wuce kamar yadda tsuntsu ke gudu wa shaddin rijal da kuma gudun mutane kamar yadda wani dan adam wanda ya iya fallaka tintinkau gudu shi ma yadda ya iya gudun nan ya zuba da gudu haka wasu za su wuce tajri bihim a'maluhum amma ba kowa aikinsa na gudana kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon yadda zai wuce mun yi maganar shi can baya wani zai zo har ƙarshe ya wuce hasken shi kamar fitilan nan fitilan kilu fitilan kilu haka zai zo ya wuce hasken na kunnuwa yana ɗaukewa yana kunnuwa yana ɗaukewa in ya ɗauke ya fara ihu ya makalkale da kafafunsa ɗaya na zamewa ɗaya na makalewa hannunsa ya cije da baki ya tattara da fuska har ya samu ya tsallaka haka haka ce saboda haka haka za a riƙa wucewa ونبيكم شيكو النبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ينا تيا كان صراط ان ينا cewa رب سلم سلم يا الله ka kubutar da su ya Allah ka tsallakar da su Allah ka tsallakar da su sallallahu alaihi wa sallam hatta ta juzu amalul ibad har akai ga ayyukan bayi sun kare mutum ya zo ba aikin komi dan haka sai dai kasa kawai hatta yaji ar-rajul wala yastati'u sayra illa zahfan har wani mutum ya zo na ƙarshe bai ma iya tafiya sai dai jan ciki kawai yake yi da jan ciki yake tafiya shine zahfan yana jan ciki kamar yadda sojoji ke crawling akan akan a ƙasa in an je can fagen fama da suna tafiyan nan crawling din nan kai ka san wanda ba training din aka ce kai crawling daga nan zuwa gate to in ko kai to sai mun kwana bakwai ba mu ganka ba kana can kana jiya su ko sai su yi abun su daga nan ma su tashi su ruga da gudu ya zo shi a to ne kai wata bara da ai ko ko haska hitilan nan ake so a koya ba aka ce bari a koya ba yadda za ka haska da karib da ciki to zai kaji to kai kai ka zo haska wai kai ne ne ne ka dai ka haska kawai zai ka kwace rigigi ne ba ta da daɗi to su ko kaga tun da an koya masu an koya wani tun da yara su da abin da su suka gaba su yi wannan mutsumutsun a ƙasa su tashi masu falla da bayan kuma kayan da masu ka ɗauki wannan kayan kawai a baka rikon shi kai kai da baka san wannan abin ba wallahi sai ya zama ma kaya to su ko ga wata katuwar jika a rataye a baya ga wani kunkumi kunkumi a ciki da wane ne ga aljihai wasu kiba kiba ga cikakken takalmi to shi yasa ma ake so sojoji ma su gane ma amfanin sanin ilimin shafa akan kofi kaga in mutum ya sa wannan takalmin kwana uku ba sai ta cirewa ba ya ta shafa shi akan kofin shi zaman shi lafiya lau in za a yi sallah kawai yayi alwalla shi tun sanda za a fita ya alwalla daga gida daga cikin barakinsu su fita da takalminsu da wannan buɗin da safarsu sun sa shi kenan in kwana uku za a yi wannan rawan dajin ne kwana uku sai ya dawo ba sai ya cire takalminsa ba da ya zo sallah ya shafa kawai ya taho ba su bai samu sauki ba tunda wannan ɗaura takalmin kan shi in ba gwani ba ne mutum kuma ga su duk komai doka ce da sa takalmin da ɗaura igiyoyin nan duk lokaci ɗaya ake so in kana bari ana rigar ka sai ka ci duka riga ka a riga ka sa kullum a baka su tafi su ruga kai kana baya kana ɗaura takalmi na duk wannan su a wurin su doka ce wani ya taba gaya mai yace anan anan anan bai yace wai ya gan su da abin nan in an yi sallama daga sallah sai ya ga sun yi wo sun yi waje da san da gajejjeren wanduna to in za su shigo sallah da da sissa dogon wando to idan aka sallabe suka yi wo suka yi wajen nan kusan gaba ɗaya zaka gaba wandon nan an cire shi to kai ka za ka gaba ɗaya zaka gan su ba wando ko sai ɗan gajere ba bai na nufin zindir ba ka zo ne je ce na ce zindir ba ce ba gajeren wando suke sanyi in suna training din to in za su yi sallah suka sa do in aka je da an gama aka yi aka sallame to sai su yi sauri su cire to wannan cirewan za ka ga ita ma kanta training sai ya masu magana yake ya gaya ma wancan ya ce ya wa bisa kun ga wata lallabe da an sallame daga sallah sai su yi kawai ka ga su kwaka wando yanzu sai ce ai shi yana cikin aikin mu wannan wannan cikin aikin mu ne koya masa haka din zafin nama su yi tare komi su yi tare kada ka tsaya wani laka-laka ba a to a jira wani in ana jiran ka kaci duka to mu bar su dai abinda dai muke so mu gano nan wannan darajar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo wasu su dai ba yadda za a yi da su saboda ku duba fa annabi na kan siratin yana cewa Allahumma sallim kowa na wucewa gwargwadon aikin shi har a zo kan wanda ba su da komi na ƙarshe zai zo yana jan ciki yana jan ciki yana jan ciki amma dai ya samu ya wuce qala wa fi hafatay siratu kalalib mu'allaqa Allah ka tsare banda fa wancan amana da aka ce tun farko suna nan da kuma sada zumunci zumunci suna nan to kuma bayan nan akwai wasu ƙugiyoyi ƙugiya ne su ko mu'allaqatun mamuratun bi akhadhi man umira an rarrataye su ko ta ina kuma an umarce su su cafke wanda duk aka ba su umarni su cafke shi wa makhdushin naji akwai wanda za su ji masa rauni amma kuma zai samu ya tsallaka an yi mai rauni ko ta ina an yayyage shi wuta ta lallasai ta gefe ta ko ina amma dai zai samu ya tsallaka ha wa makdusun finnari akwai wanda kuma gaba ɗaya zai kifa wuta ne kawai yana hawan hawan farko cafka farko za su yi masa sai ƙasa Allah ka saba mu cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu abi huraira bi yadi in ya girmama abu huraira yace ina rantsuwa da wanda ran abun abu huraira ke hannunsa inna qara jahannam la sab'una kharifa yace zurfin wutar jahannama to shekara saba'in ne in an dauki kharif a matsayin shekara mu dauke shi haka dan kan mu sha wahala ya ce zurfin wutar jahannaman nan inda za a fada ya ce shekara saba'in ne zurfinta ta kalli mun sha magana nan in abu na fadawa ƙasa ya fi zurfi ya fi sauri akan in yana tafiya sama haka ne ko in aka jefa abu ya ƙasa saurin da yake yi to ya fi wanda in an jefa shi sama to shekara saba'in har muka gaya mana wata rana muka ce manzo Allah yana tare da sahabbansa sai suka ji wata ƙara gwam ta yi ƙara manzon Allah ya tambayi sahabban sai ce kun ji wata ƙara da na ji suka ce mun ji ya rasulullah ya ce to kun ga ƙaran nan da kuka ji wani mundumemen dutse ne irin kurman dutsen nan ne mulmulalle aka ɗaukai aka jefa shi cikin wutar jahannama yau shekara saba'in kenan sai yau ya isa daga ran da aka jefa shi zuwa yau ɗin nan da ya faɗa shekara saba'in sai yau ya isa kaga a lokacin da ake magana ba ya girma manzon Allah ba daga sanda aka fara jefa shi har zuwa lokacin ya ka gani tunda annabi duka shekarar sittin da uku kuma sanda yake bada labarin ai ya ƙara wani lokaci kafin saboda aka muke roƙon Allah kullum mu yi ta'adda Allah ka tsare mu daga shiga cikin wuta na ba ku misalin nan na ce mutumin da ya shiga wuta ko cewa aka yi an daina mai azabar ya fito ma la yumkin abada ba zai iya fitowa ba zurfin ya fi ƙarfin mutum ko an ce an kyale shi a ce ya kama ya fito da kan shi zai yi ba abadan an saka mutum wuta sai an fiddo shi in mutum ya riga ya shiga wuta dole sai dai da ceto an fito da shi amma in ba haka ba wai a ce a kyale shi ya fito da kai shi abada la yumkin ba zai yi ba abada Allah ka kare mu daga shiga wuta shi yasa kullum muke maimaitawa ta mutum yayi sallah ita roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana roƙon Allah ya kare shi daga shiga wuta ko kwanta kake kana kwanta akan gado ka juya ka juya ka juya ka roƙi Allah ka Allah ka kare ni daga shiga wuta ki ta'adda na ga maka wancan da aka yi magana wane ne ma kwanaki muka shaddad bin awu aka ce ba wai ma kwanciyar yake yi ma akan gado yana kwance malam ya ɗauki mayafinsa ya lullube sai aga ya jefar da mayafin nan ya fito da gudu yana ce annaran naran na annar yana ce wuta wuta kai ka ce gobara ce ta kama gidan a wallahi wancan wutan ce tuna ta lahira daga nan kawai sai dai ya kabbar da sallah ya ta sallah har gari ya waye bai iya komawa cikin mayafin nan ya kwanta wallahi in ya shiga mayafin nan sai kwatanta shi da kaman kabari sai ga kawai wuta ya ce wuta ga wuta nan ya ce wannan wutan ta hana ni bacci kuma ku karanta cikin minhajin muslim ma yana nan ya ce wani ga wani ba wannan wanda kullum tunanin wuta ya hana shi wani kuma shi tunanin ayoyin ƙur'ani ya ce idan ya zauna ya ɗauko bakara ya kwanta ya kalli bakara ya kalli abin da take karanta ga fatiha ya kalli bakara ya haka zai bi surorin nan ɗaya ba bayan ɗaya yana kalla abin da suke karantarwa da inda rahama take da inda azaba take da haka zai ta tunani yana ta dabburi har gari ya waye kullum haka yake bai ya bacci kwata kwata dai baya ya bacci yace ajahibul qur'an yace abubuwan ban mamaki na qur'ani sun hana ni bacci kwata kwata to amma kaga mu ona hmm ba babu abun kawai gashi nan qur'anin ma gashi nan ai ta karantawa mai ta karanta mutum ma ya sauke ya kara duk gashi nan abin kamar ga kamar gashi nan wani abin furaira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu ay anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine shugaban yan adam gaba da ranar tashin alkiyama wani wurin in ya faɗi sai ce fala wala khafaqat babu alfari babu ba alfari nake muku ba amma abin haka yake shine shugaban yan adam yace shine farkon wanda ƙasa za ta ya tsage ya fito shine farkon wanda zai nemi ceto shine farkon wanda za a ba saboda haka shine farkon mai ceto kuma shine farkon wanda za a ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله وعن ابي سعيد عفوا وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر نيني شو قبيت أن آدم قباء إلى ننتاشن القيامة با الفاري نكي با وبيدي لواء الحمد ولا فخر كما توتو تنغو ديا أهنو ناسكي سبو داك ونن توتن دا أكي تيما لواء الحمد kowane annabi daga cikin annabawa sai ya tsaya karkashin tutan nan ta manzon Allah kuma shi ke rike da ita sallallahu alaihi wasallam وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه كجي باب وني النبي أولنا رانا النبي آدم ني ko wanda ke wanda ba shi ba illa ta liwa'i face yana karkashin tuta ta kun ji ko malam sani tuta kenan daga annabi adam har ƙarshe duka annabawa suna ƙarƙashin tutan manzon Allah babu wani annabi annabi Adam ne ko wanda ya biyo bayan shi ko ƴaƴansa duka face suna ƙarƙashin tutan nan wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala faqar ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito ba alfahari nake ba qala fa akhudhu ay bi halaqati babil janna ay fa uqatiquha ya ce zan rike kofan wannan zan zo kofa aljanna in rike wannan ƙarhen na aljanna sai in motsa ta shine fa uqa iuha zan zo in girgiza ta in karkada ta kenan fa uqi kai kalman da wuya ko ai uharrikuha litasawwita zan motsa ta ne saboda ta sauti kamar dai a ji kamar da na bada misali ran nan jiya ne ko na ce in kaje gidan masu jakkwala wannan kofofin su ba akwai wani karfi ba da ka zo ka ja ka ja kawai da ka kai kamar ka kwankwasa kenan da shi ne za ka da kwankwasa su ma kuma su leko ta wata dan dan dan kofa su gani in wanda za su bude ne su bude wanda ba za su bude ba ne to su ki budewa to haka aljanna ita wannan nata wannan abun na kwankwasawa na zinariya ne gaba daya ai ya ce da aka zo wancan inda za a je kofan babban kofan kenan inda za a nemo izini wurin Allah ko ya ce fa akharru sajidan shine wanda muka faɗi jiya sai in faɗi kawai in yi sujada in ji manzon Allah walihimuni Allahu min as-sana'i wal hamdi sai Allah ya kimsa man wani abu na yabo da godiya wanda zan faɗi in jinjina wa yuqalu li irfa ra'saka sai ya faɗi ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta in ya gama sai a ce irfa ra'saka daga kanka sal tuba roƙa a baka washfa tushaffa nemi ceto a baka wa qul yusma li qawlika yi magana nemi faɗi duk abin da kake so za a ji ana ji za a amsa wa huwa al-maqamul mahmud wannan shine wurin nan da nake gaya muku ji manzon Allah shine al-maqamul mahmud alladhi qala Allah asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ana fata nan ce asa kuma ga Allah abu tabbas kawai Allah tabaraka wa ta'ala zai tada ka wani matsayi matsayi abin yabo wanda za ka zo ka jinjina ka jinjina ka jinjina a baka matsayi ya fito ko to da ka wannan shi ne a ƙara bari haka nan mala wata abun gaskiya da saura to mala mu riga to mu tsara haka nan mu bari haka nan eh ne shiga shiga gada mai daɗi wanda ya ba shi go wani bi huraira shi dai abu huraira ne ake ta tafiya da ta kwaso mana ai abun nan ba Allah da ya taimake mu Allah ya samu tsira Allah ya samu na daga cikin waɗanda za su samu wannan ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to naktabi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا نقي ضمائرنا وحفظ اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين